أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفارس الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت كلامي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يجدها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala a yau muna talata ko 22 22 wata ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da hudu ne ko da hudu ga watan april a may na shekara ta dubu biyu da ishirin da daya miladiya a ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin alkur'ani mai girma kuma daga cikin wannan sura mai albarka suratul yunus suratul yunus alayhi salam idan ba a manta ba muna cikin maganganu ne akan ayoyin Allah madaukakin sarki inda Allah yake tuntuna wa mutane da kuma kure su waɗanda ba su imani ba akan cewa waye yake musu abu kaza da abu kaza da abu kaza shine idan Allah yake ce mana kul man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah fa qul afala tattaqun Allah yana faɗa yana cewa ga musu waye yake arzuta ku daga sama da kuma daga ƙasa waye yake ku wannan arzikin ba wanda ya sai ba ku abu la fa ai ma ku min lillahi arabu min zawu yumi kanuna la ta duri aw ala min rahmatin amuna musikaru rahmatin so da ba wanda ya sai gani wane ne ya sai gani ya ba ku abu ba Allah ko bi sarki ba wanda shi ne a a a inda Allah ko ni yake cewa yanzu ku yin afsar da rizqahu waye wanda ya sai azuta ku idan Allah ubangiji ya kare arzikinsa daga barin babu wanda ya tsaye wannan a idan da zai samu da bidu lillahi la ya bidu da kulista faksa mun yi da lahi da lista wa bidu wa shi kuhula ba sa ba sa malakar arziki a gare ku asali ma rayuwa da mutuwa da amfani da rashin amfani duk ba su da ikon da suke mallaka a wajen wannan قل من رب السماوات والارض قل الله قل اتتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار اما ويجي كلمه شيء ولا عمل واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون شيئا وهم يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا بس يقول الناس يقولون فأنا على الرجل ويأتي أن تتعرفين باشبا تتلك تشيري هكا أخا كما تقول شيء من لك تنكر بينه haka Allah ubangiji yake ruwan da ya shafi mana al'ummar sam'a wal absara wal afida قليلا ما تشكرون وليس العلم من اخر الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم وجد هكذا وانين يرزقكم من السماء والارض ويدي ان تنظر الى السماء والكسى اما يملك السمع والابصار ويدي من ليس في لغني ومن يملك الحي من الميت ويدي بتدرى يدي لغتتين ويخرج الميت من الحي يمتد لما تتسير يمتد لما تتسير غايه ومن يدبر الامر ويكي تتسير على الامر يلي يسوع كسائي وهو يسير يلي يسعد وسيقولون الله ذلك سجي الله فقلت سيدي أمر أن تقول kasu ba su tsoron Allah wanda yake da wani iko akan waɗannan abubuwa in ya ga dama zai kame ya tsare muku فذلكم الله wannan fa shine Allah ubangijin ku al-haqq wanda shine kare gaskiya amma ba ma da haqqi me abun da ke bayan gaskiya ne ba balali ba fasa ba an sai wannan ma ba innan ma din an yi istihami ne saboda a mustaqbili da tawbihi zakin sai a mata akan sira ta yadda take wato kamar a ce ayyu shay'in ba da haqqi ba balali yayin da suka ce ba'in lafiya ce zaɓin kuwa a wata za a ajiye ta ne sai a ce ba ma ba da haƙƙi in ba ba ba abin da ke bayan gaskiya ta sai masa wato a nan kamar ana ubangiji ke nuna mana cewa abubuwa guda biyu ne ba da uku ko dai gaskiya ko ƙarya ko gaske ko gangan ko shiriya ko ɓata ko aljanna ko wuta fahimtar jannati ba ba yi ku bisa ne shi ke nan ba za ta da sau da haka hanyoyin da guda biyu ne in dai ba wata aka ɗauka ba to wanda duk baka gani a can bayyana ta wanda duk baka gani a nan bayyana ta wannan abin da wanda yake nuna wa ke da Allah ya saka ma za ba da haƙƙi ba wani abin da yake bayan gaskiya in babbawa sai mata kamar da ce ba wani abu bayan gaskiya da wani abu sai mata bayan gangan a bayan gaske to duk abin da ba wannan ba gangan ne شيء الجو يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك أن الله هو الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين شيء كأي قصية دين أكون لما شبا تنبني واساني بعد قصية بني كل ما يدين ذاتي دين أكون لما شبا مجازي أما تبس لتكسكن to Allah so shi ya zalimi da kawo ha shi ne inda kamar yadda nake gaya mana hadisi da fari da riwaya da Abu Hurairah magana wannan manzo Allah ya cewa biyayyen maganar da mawaƙi ya faɗa shi ne baitin da nabi ya faɗa ala kullu shay'in ma qala Allah baqilu wa kullu na'imin la muhalata zalim wanda shi ne mafi gaskiyar abu da aka faɗa duk wani abu in ba Allah bane to gangan ne kuma duk wata ni'ima ba magawa gushewa za su yi sai ni'imar Allah ne da wani wannan Allah ubangiji haka ya gaya mana fa ma zama da haƙi da bawa fa'adna tusrafun ta yaya ake kautar da ƙa'afunanku ake juyar da kwakwalenku daga barin tunani da hankaltar abin da yake bayyana hujjoji da gaskiyar cewa wannan abubuwa ba wanda ya yi su sai Allah kuma wanda ya wannan abu shi ne kadai ya cancanta a bautawa ba wani ba dan duk wanda za a bautawa shi ne ya ne ya shi ne ya ce ba za ku ba wa hukumul haqq فماذا بعد الحج والضلال وأنا تصرفون كذلك نعم كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون نعم كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون آه نافع لابن عامر هذا السكه كان تقول كذلك حقت كلمات تولى الثناء da akwai wasu a can da ba yi musulmi na da ta haƙar alayhim kalimatu rabbika la yu'minun akwai wasu a suratul mu'min wa kadhalika haqqat alayhim kalimatu rabbika a kalimatu rabbika alladhina kafaru annahum la yu'minun wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika كلمات ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار وكذلك اعتاد كلمات ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش وكان wannan abin da wani yake nufi yana nufin da adadin mu'amir da shi da nafiru to su haka suke sawa da wannan alisa kalimat da yadda sauran ƙurra'u baki daya kalimatu suke cewa saboda haka yanzu wannan musafi da yake gabanin ku zaka ji ya ce كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون فوالدن haka nan ne kalmar ubangiji ka ta tabbata alladhi da fasaku a bisa mutanen da suka yi fasikanci annahum la yu'minu cewa su ba za su taɓa yin imani ba kalmar Allah da take tabbata akan kowaye shine Allah ubangiji ya riga ya tabbatar da waɗannan mutane da wuta ne shine inda Allah ubangiji yake gaya mana إلى سوى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويلزمونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين a kalmar nan ta azaba ne ta tabbata a kan mutanen da suka zama to masu kafirci wato gaban kenan sun riga sun shigo a cikin wannan abu tunda Allah ya riga ya tabbatar da wannan abu shi ke kuma waɗanda wanda Allah ya tabbatar da azaba a kansu ba za su imani ba inna ladina amalain kalimat rabbika la yu'minu wa law ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim kuma in sun ga azaba mai radadi su ce za su imani dan wani kuma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat min imaniha khayra dan kuma ba zai mata amfani ba saboda haka Allah a nan yana gaya mana haka nan ne kalmomin ubangiji suka tabbata a bisa mutanen da suka zama fasikai akan cewa lalle su ba ba za su imani ba tunda za su zama cikin yan wuta shi yasa suka zama ba za su imani ba da ba dan da Allah ubangiji ya kadanta za su shiga aljanna to da sun sa su yi imani amma da ya kaddara cewa ba ɗan aljanna ba ne ɗan wuta ne to sai kuma ya kaddara cewa ba za su yi imani ba kuma har koyewar rayuwarsu haka za su tafi su wani wuya Allah ya kiyaye ya قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ولله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون da قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون Allah yana faɗa yana cewa kun ka gaya musu ka ce hal min shuraka'ikum a cikin waɗannan abokan tarayyar zaku akwai man yabda'ul khalqa wanda shi yake barar halitta ya kirkire ta ba tare da an yi ya gani ya kirkira ba sun mai idu sannan kuma ya sake maimaitawa wa huwa alladhi yabda'u khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayh Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shay' subhanahu wa ta'ala a mashi yan Allah wani shi ya halitce ku ya rubuta mu sannan ya ya ya ya ya karbiran ku sannan ya kashe ku ran tashi alkiyama cikin waɗannan wanda kuke bauta a wanda ya sai yin wani abu shi ba Allah ya yi gaya mana kula an yi shuraka in man yadda ulkar da kuma bibu a cikin akwai wanda ya zai fare a litta ba tare da an gani ba bare ya gani ya kai baya yanzu duk abubuwan da waɗansu suke kwaikwayo na halittar Allah ai halittar Allah suke kwaikwaya su yi a ciki wani abu da zai baka mamaki za ka je ka ga ka ga an zo an yi kamar wani a maharajan maharajan kamar a ce festival yau kamar festival ana nuna a ga wasu abubuwa waɗanda ake nunawa na hikimomi da waɗansu suka yi sai a ɗauko wani wani bread wanda wani mutum ya zana amma da ya zana wannan abun gashi an saye shi miliyan kaza amma idan ka duba ka ga da ya zana sai daga wata kila ya zana hoton bishiyoyi ne da tsaye a sama da ruwa a gefe yana farana da irin kalan launi launi na ruwan ya yi iya bakin kokarinsa wajen kwaikwayon irin wannan ɗabi'a shi ma ƙare shi haka ɗabi'a ya ba ku shi abubuwan ko ba yake so ya zo ya gani sai ka shi za a samu wannan kuɗin haka idan mutum zai sassa da winki ba na so zai kirkira mai wata halittar wani abun zai tuno ya yi wani abun daban daga cikin halittar Allah ina ce akwai wannan mutumin nan da saboda da aka tambaye shi aka ce mishi to yaya kake yi wajen magana zane mai yin zane zanen nan ya ce eh wato ina cikin rayuwar da ne a can baya sai nake tunawa da irin namun daji da suke yankin daji suka guda jihar guda saboda to daga nan nake yowa a nemowa fikira din take zuwa mun na yi kokari in zana karar wannan zanen da nake yi ya kwaikwayi wata halitta daga cikin irin halitta kaza ka gani daga cikin halittar Allah yake gudu ka gani Allah wani ya ce a wani ya wuce fai ko kuma safa da yin bidu ba yi su ne illa rahman wa yake da su ba Allah ba tsuntsaye ne a sama suna buɗe bukatansu suna yawo kuma in sun gana ba sai su jefe daga haka sai suka gane cewa abin da aka yi wa bukatai to lallai akwai alama zai iya tashi da shi to daga nan aka nemi hikima a can a yi ne gwamta sannan saboda ratsa wadda kifi yake yi a cikin jiri a cikin ruwa sai aka ga cewa idan aka yi irin wannan ɗabi aka yi wannan halittar na wani abin da aka ba shi dama da zai iya tashi to zai iya girkawa domin zai iya yin wata'a da iska da tayyar kara-kara da irin abubuwa ne sai ne yanzu yin sama irin waɗannan abubuwan da gida da wani ƙayoyi nasa da wani sama mai ɗan tsiri tsiri na aski duk kan kai shafin sa aka ɗauka aka yi aka yi jini har da rufiyar nan na baya saboda haka zaka ga dukkanin awakan da suke tashi tsakanin waɗannan abubuwan ko wanda aka kokarin tsuntsu ko wanda aka kokarin kifi a bisa nau'i nau'i na kifaye kuma a bisa nau'i nau'i na tsuntsaye saka an shirya kuma ya ɓarfi zalikin mishin a cikin wani abubuwan da ake faɗa daga cikin abokan tarayyar ko da kuke bauta ba Allah ba akwai wanda ya isa zai iya yin wannan abun ya yi ba Allah ne ba akwai wanda zai yi na ɗin sai kare ba na tufa kungo to dan me yasa kuma kuke kuke yin giran kariya ko ko dan me yasa kuke kaucewa duk zai iya yin haka saboda haka wannan Allah yana kiransu ya ga cewa bai kamata ba bai cancanta ba bai dace ba wanda duk ba zai iya yin ɗaya da waɗannan abubuwa ba har abar bauta bayan kuma can a baya ya muku in an je bautar ba za su ce mu ba mu yadda ba ma ba ka bani da shi ne bai da wani kuma ikura da bashi kuma da ne saboda haka wannan ayoyi duk suna yi mana jawo mu ne a bisa kare na Allah da tauhidi da nuna cewa Allah shi ne kada ya cancanta a yi wa bauta shi ne kada ya waje ba a yi wa bauta don duk wanda za a wa bauta to lallai ana yin ta ne ba a kan daidai ba نعم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ولله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يفترى أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى وما فما لكم كيف تحكمون أنا أما أبكي إلى سوى قل كذا مثل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أسلم أبوكا عليكم akwai wani wanda cikin wanda kuke bauta wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya akwai babu قل الله يهدي للحق kaga musu ka ce Allah shi ne yake shiryarwa zuwa ga gaskiya a kamar yahdi ila haqqi yanzu wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya a haqqu an yuttaba shi ya fi cancanta abin an balla ya haddi ko ko sai wanda shi ba zai iya shiryarwa ba illa an yi huda shi ma sai an shiryar da shi fabalakum me yake damun ku ne kai ba za ku mu wani irin musu ya kuke yi haka ga wanda baya motsi a sa ku da matan ihun wallahu sadaka kuma ba ta amalu kuna wata abu da kuka sassaka kullum abu da nake gaya mana shi ne ka je wajen kafi ka ce ya sassaƙa ma kujera kuma a ɗauko kujera a kawo gida a rika bautarta abin da ake bauta ɗin ba idan kuma wani sama zai bar zai ji tashi sai an kawar da shi daga wajen ba zai iya tare wa kansa komai ba wala yakuna da anfusihim darran wala naf'an wala yakuna mautan wala hayatan wala nushura wala ba ta fadi dunya wa ya ta kuma ya kusi naf'an wala darran kuma da su ina ba wani basu magawa da gani sai ne an har tasami zulumat wal nur ko duhu da haske za su ne an ci a duniya yin shuraka akwai wasu sanya abokan abokan tarayya da Allah ne khalaku su ma sun yi halitta ka zalƙihi kamar yadda Allah ya yi halitta ba ta sha ba a kan ku alaihi shi yasa sai halitta biyu gari sai ma waɗannan masu bautar suka kasa wasu sai ta akan wasu sai ta kuma akan an yi wannan me za mu kari kuɗi shi Allah shi ne mai halitta komai da ruwan bayan ilu kafa saboda wannan ashe ba su suka ya kamata a bautar shi ne sai aka ubangiji ce amma la ya haƙi ko ko wanda ba zai iya shiryarwa da kowa ba illa an yi guda shi ba ba zai iya shiryar da kansa ba sai ne an shiryar da shi saboda ga bi ne na uku wanda wani irin hukunci biyu ne wannan kun an yi shura ga yi kuma ya haƙi Allah Allah ubangiji shi ne ya shiryarwa ya zuwa da gaskiya inna la yahdi alladhina amanu ila siratin mustaqim ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء أما من يرس وإن ربك هو من يهدي الله فما له من يهدي الله فما له من مضل وأنا أبقى بنفسي يشيا با وند يسا يا كذا تشيكوا أما من يهدي الله فما له من هاد وأنا أبقى يتركوا با وند يسا يشيا تشي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء Allah shi ne yake shiryarwa da wanda ya ga dama saboda haka Allah shi ne yake shiryarwa don haka Allah shi ne shiryarwa zuwa ga gaskiya za ku ga anan wajen ya ce kullum wani hannun shuraka kuma ya hadi ilal haq sai ce kullum da ya hadi lil haq amma man ya hadi ilal haq wa fa yana cikin al'amma yana so ya ba mai cewa ya hadi din nan za ka iya yin ta'addi da lamu za ka iya yin ta'addi da ila قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق kaga yana nuna wanda za ta yi cewa ya haɗi ila siratul mustaqim ko ba su kace ya haɗi li siratul mustaqim ya haɗi lil haq aka shi ne shirwa zuwa ga gaskiya dan haka yana daga cikin abin da Allah ubangiji yake yi kenan na shiryarwa a kuma ya yi da kake a hukunta ba amma la ya haɗi illa ayyuda wannan wajen laya haddi din nan akwai kirawoyi da yawa a kan wannan kalmar ta laya haddi wanda dukkanin su kuma safiya ne akwai laya haddi akwai la yahiddi akwai la yihiddi akwai la yahdi shi ne ko kira su kenan sannan akwai la yahda dukkanin su wannan da safiya ne shi da ita shafi yake cewa wa ya la ya haddik sir safiyan wa habunan wa afsaba muhammadin wa hukkifa shurshura abin da yake magana a kai ya ce ya la ya haddi kai maka kasa waye ya yi wa wannan yaɗin kasa sa safiyan ita shi ne shuba wajen safiyan ita ya tsaka sabi ne shuba ne wa habu haka hakun illa ya haƙi shi ma duk suka masa kasa shi kuma nan waye nan ina nunun din nan shi kuma yana nufin asin ne saboda haka a nan ka ce a sanar sai ce wa afa bayu hamdi waɗanda suka yi ikhfa'i kuma baɗin ƙalun ne sai kuma hakun din abu am su ne banu hamdin ne babu din banu ta ƙalun sai hamdin din hakun din hamdin ita kuma ta abu abu ne sai kuma wa hukkiba shunshuna shi rundin shunshuna din nan shi kuma na zundaɗi zundaɗi shi rundin kisa'i wa kusa saboda haka da kisa'i da hamza su kuma su ne suka masa tafiri wato yadda abu ne yake nan sai ka ce akwai a la yahiddi iya cewa asi baki daya a riwayar da aka yi a wajensa ana yin wa riwaya ne da yi wa hakun din kasa ana mata wasa di kasa hiddi haka ake sawa da kuma shadda a gaba amma sai aka bambanta masu waya guda biyu daga wajensa shi hafsu sai ya yi shi da fasahan yawa sai ce la ya hiddi kaga ɗaya kenan shi kuma shuma sai yi shi da kasan yawon ne sai ce an malla yi yi yi yi yi yi haka yake cewa shi kuma a asu ya ce la ya yi yi shi kuma haka yake to sai a ƙalun a cikin masu waya daga rami saboda warshu shi kuma la ya haddi yake cewa da shi da ibn kasir da ibn adam la ya haddi haka suke cewa shi kuma yanzu sai zama da ƙanun albayar da ya yi daga dafiru da kuma abu am a fuskokin duka bakin bayan da aka yi a wajensa su kuma suna yin sa da ikhtilas ikhtilas shi ne kan ana yin sa ne wato wata ake ce masa yana da cikin abu da malaman gida a suna cewa wa hada yufadu bi talaqqi amma wannan ana karɓar sa ne da talaqqi wato ana yin sa ne a yi ikhtilasi a tsakanin wasanin da ake so a yi wa wannan kalmar a harafin sai kuma a yi masa sukuni shi ba a faɗi wancan harafin ba baro-baro kuma ba a yi sukuni ba baro-baro amma kuma akwai shadda a gaba to sai a yi ikhtilas sun zo da yawa a cikin bayan kanu akwai wajen inda za a yi limma kaga ni'i ni'imma haka ake karanta shi to ana so kai ikhtilafi a tsakanin kasra da sukuni akan wannan ainihin din saboda kai ko sai ce inna allaha ni'ma yaqizukum bi haka za ka dauko shi da ciro wannan shaddar daga cikin cikin ka ka fito ka hau kan minu din da hau kan bakin ka sai ku ce ni'ma ba ka ce ni'ma ba ba ka ce ni'ma ba sai ku ce ni'ma yaqizukum bi ko haka yake wannan shi wannan hakun din ba tana ake masa saboda haka amma ga shi ya zo sai ka ce an mallayin ji illa an yi huda yan ji ba ya addi ba ba kuma ya hiddi ba ko ba ya addi ba saboda haka sai yan ji illa an yi huda akwai za ku kuma mun ya tussimun wa mun ya tussimun ko ya tussimun sai ka ce ya tussimun shakka za ta fito daga cikin cikin ka sannan za ka wannan jinta to haka ake yin taron saboda haka a nan a shuba ya yi shi da wasani kasan ya da wasani kasan haku sai a ce yi hiddi haka hafsu ya yi shi da wasani sama fataha a kan yawon din amma da kasa a kan haku din sai zama ya hiddi haka yake cewa sannan sai ce wa akhfa banu hamdin qalu da ibnu abu abu su kuma sai suka yi irfanin wannan wasanin tare da shadda a baya a gaba ne sai suka ce an balla yawan ki kamar yadda muka yi magana kai su sai suka faɗi haka shi ne wa afa ba mu hamdi wa afa ma a wannan kima shushura su kuma kisa'i da hamzatu sai suka ce an balla yahadi an balla yahadi ibrahim da ba shadda ba kowai amma sai suka mai shukuri a kan hawa an balla yahadi haka suka faɗa sai shi kuma da ibnu kasir da ibnu amir da wani shugaba daga cikin bayoyi da aka yi daga nafi'u su kuma suka ce amman la yahdi illa ayyuda tare da ilgamin tage na a tsakanin hakukin da lafa da damun da kace to haka ake karanta shi eh wa ya la yahdi sir safiyan wa hamunal wa akhfa banu amdin wa hubbi mashushuda haka yake sai wannan abin da ya haƙi da yahuda ba wanda ya sai shirya ba wanda yake shiryarwa ya zuwa da gaskiya shi ya fi cancanta a gogo wanda baya iya shiryar da kowa shi ma sai dai a shiryar da shi wa ya fi cancanta a biyu Allah shi ne shiryarwa kuli za mu yaƙi bin haka Allah shi ne shiryarwa saboda haka wannan Allah ubangiji yana gaya mana wannan dan cewa shirya ne tana wajen Allah ba wani wanda za ka bi shi da sai a inda bi shi zan samu shirya a sai dai Allah ne sa shirya a cikin sa haka yi fa ma da kun dan haka ne yake damu ne kai ba ta gudu da wani irin hukunci ne kuke yi ne ma wannan wani irin hukunci kuke yi ne wa bayan zan yi وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون a wannan aya Allah yana cewa wa ma yattabi'u aktharuhum ba wani abu mafi yawan su suke bi ba illa zanna sai dai zato shi kuma inna zanna shi zato la yuri min al-haqqi shay'a baya maganin komai na daga gaskiya in dai tabbas ake nema inna Allah alimu bima yaf'alun Allah masani ne da abin da suka kasance suna aikatawa a wannan Allah ubangiji yana nuna mana cewa ba abin da suke bi sai zato a wani waje yana cewa in yadda nuna in ɗauzan wa ma ta wa al'amfus in yadda nuna in ɗauzan wa in ɗauzan na layu ne minan haƙi shai'a an a zato baya maganin komai in dai ana maganar gaskiya ne shi yasa a wani waje ma ya ce ya yi wa ba zina amanu shari ko kasira minan zan inna ba ku zanni ismu mafi wani ɓangare ma na zato ai zunubi ne saboda haka zato ba ba in dai gaskiya ne ba ba maganar zato a cikin wannan al'amari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana yana cewa iyyakum wa zan fa inna zanna akthar al hadith yace na hane ku da zato zato ne mafi ƙaryar zance ne an ina zato ne an yi kaza da kaza da kaza in an je gaba a kashe biya ne zai yi wasu abu da suke zato mai biya an abu da suke bibiya ba wani abu da sai zato shi kuma zato baya maganin komai na maganar gaskiya wato baya kawowa waraka a inda ake neman gaskiya inna allaha alimu bima yaf'alun allah masani ne da abin da suke aikatawa to wa ma kana tsarta da magana وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله Allah madaukakin yana ce mana wa ma kana hadha alquran an yusra min duni Allah walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin wa ma kana hadha alquran wanda alquran ba zai taba yiwuwa ba a ce an yusra an kirkire shi min duni da ba Allah walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi sai dai mai shi alqurani din tasdiq alladhi bayna yadayhi gaskatawa ne da abun da ke gabanin sanadin tattabai da kuma abin da ya zo gabansa na manzanni wa tafsirar kitabi la raiba fihi kuma shi a rarrabewa ne na littafi wanda wannan littafi la raiba fihi babu kokonto a cikinsa don rafi alami daga ubangiji ubangijin talibai da kaga fi kasasin turfi da ulul alba ma kana hadithan yuka walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون شيء ولا في وعي القرآن ولقد عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لا في وعي دكا komai da abin da aka zo maka a kai saboda haka Allah ubangiji ya saukaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'ani Qur'anin nan ba zai iya yiwuwa ba a musanya shi ko a sai kirkirarar abu ne da wani ba zai taɓa yiwuwa ba wannan ma kana din nan a can darasin mu na baya na ga mana cewa imamu al-bukhari yana cewa ma kana a cikin alqur'ani takan zo da ma'anoni da yawa akwai ma kana da take nufin ba zai taɓa yiwuwa ba akwai kuma ma kana da take nufin bai dace a yi ba ma kana wacce take nufin ba zai yi ba kamar irin su ma kana lakum an tumbitu shajaraha ba zai taɓa yi wa gare ku a ce kun tsoro da tsoro guda ɗaya ko akwai mai iya sanar da su babu to akwai kuma ba kara ta da ba zai yiwu ba bai dace a yi ba wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna aw an takuna lahum al-khiyaratu min amrihim kaga bai dace su yi ba to irin wannan abin da Allah ubangiji ya magana ya ce wa ma kana hadha al-qur'anu wannan alƙur'anin bai zai taɓa yiwuwa ba an yi ta a kirkire shi min zuri da a ce ba da wajen Allah ya ba walakin tasdiqan da bidai wannan kafin din da aka yi wa nasba a nan malaman iram kamar al-farra da al-bisai suka ce walakin din nan da aka ce tasdiqa ainihin ta akwai wata kana mukaddara a tsakanin ki lakin da tasdiqa takdirin sai zama walakin kana tasdiqa da bidai saboda haka sai ya zama wannan tasdiqa din sai ya zama kawai wannan kana ne sai zama walakin kana tasdiqan rabi bayna yadayhi haka aka ce wani bari ko suka ce a'a da dalilin sai ce walakin alqur'anu to kan kawai sai zama tasdiqan rabi bayna yadayhi wa tafsir kitab la yabni bi rabbil alamin bai ba zai yi ne zama to alqur'ani an yi shi ba Allah ba ba yadda za a yi wani mutum ya iya yin alqur'ani idan aka kalli tsarin zubin yadda alqur'ani yake kafowa kai ka san cewa wani mutum ba Allah ba bai sai zo da Qur'ani ba da kan tsarin sa da kan yadda aka daidaita shi da kan faɗaɗen sa ba da an a wani yaron ma yake cewa shi ba ka buɗe alƙur'ani ka hango mata mai ƙarfin gado a wannan wajen wani abu ya bi kan ya bi ya bi kan kan gani ba da hango ya aka ɗauka ta saurare sai da alƙur'ani a haka a siyar sa ba yadda za a yi idan mutum yana watsa in yana nema yana ratsawa cikin alƙur'ani sai ya haɗa wajen da ma zai iya ɗaukar wazanin waka misali nan tana da birra ta cikin bin maji ko ta ce lan tana da birra ta tun kibu bin maji ko kare da kare da kare da ko kare da kare da kare da kare da akwai mufa'alin mufa'alin da ya zo a cikin surat tauba إذا الله سبحانه وتعالى كسوة ويمسيهم ويسوق عليهم ويشترك المؤمنين وإذا كان الناس عليه ويسكن أن يقالوا وليكن ودين الدين شركيا سيكت ويمسيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين مفاعلة مفاعلة كامل كامل نيرو أها نعم واجب eh kuma kana kana kana kenan kana kana wannan ma zai dauka idan ana tafiya a haka to idan kana kallon waɗannan abubuwa za ka isa wa alƙur'ani da nan a wajen maganarsa haka nan idan yana magana Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai faɗa ba za ka ji shi da da'a kawai kana kasau ba idan Allah ubangiji ya ce riye mafi yawa ya fitowa da shi a azaba idan ya ce riya mafi yawa ya fitowa da shi a wajen rahama yusiru riyaha nushran bayna yadayhi rahmatu asala riyaha nushran aw kushran بين يدي رحمة وأرسلنا الرياح لواقعة فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه هذا هو السبب أما يمكن مكان عليه أما ريح سيدتي الريح العظيم بريح صرصر عافية ريح فيها عذاب أليم شنو هذا؟ ريح هذا يمكن يصير هذا هو ما يدري يزكي duk inda za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala zai ce zai zai aikata abu sai ka jira magana fa'alu bi bari inna la ya'alu ma yasha ya'al ma yuri amma su masu aikatawa ana da baraka ya ce ya hamu ya nan da shi da kansa sai da bayi sai a ce ba ku ta amalu ku ne kuke aikata wannan abu so kaga wannan in ba alqur'ani ba ba ya samu irin kalar wannan abu irin wadannan suna nan turji idan ka zabo alqur'ani akwai kalma ɗaya. wace idan aka ambace da in za a fasara ta zuwa ga wani irin wani abu sai daga dole sai ya ɗauki jumla da yawa za ka ba kamar sai yawan faɗar wannan abu kamar wannan kalmar da ake zuwa anulzi mukumuha anulzi mukumuha aka ce wai in za ka ba ka direct translation zuwa ga english sai ka ce wai shall we compel you to accept it anulzi mukumuha shall we compel you to accept it? Muna nufin kumuha, haka ba askaina kumuhu and we gave it to you to drink. Ba askaina kumuhu and we gave it to you to drink. Duk ba wai saboda wannan kalma. Allah ya ce ba sai ya ɗiga humu a na wajen sai sai and he will protect you from them. tasarrafinahu kaza ba wai wannan duk wani abu da zaka kalla sai ka so ƙur'ani yake idan za ka kalle shi duka baki daya za ka haka yake zuwa da abubuwa da yawa na ban mamaki tun daga wajen faɗa har wajen aikatawa har wajen ne idan idan ijazin lugari ne akwai shi nan muke magana akan mu- akan akan a inda aka ya haɗa a harufa harufa harufa a jere ya kawo shi wata jelen karasa a waje ya shi ya ƙila ya nuhu bi salamin inna wa barakatun alaika wa ala umamin min mamma wala umarin min mamma a in ka kada da igami yawan su zaɓe umma min min man na biyu ne ba yau ko kada mun samu biyar da ba aka haɗa wajen da aka yi a haɗa su tore da juna wajen guda shi aka haɗe wajen da duk wani kalmar da ba duk wani yaren da ba alƙur'ani alƙur'ani ba ba zai iya maka irin wannan abu ba a hankali hankali a wajen kuma a karanta shi yanzu a cikin alƙur'ani a kira da muke yi kamar ruwan gani aka ce ce inna hazani da sahirani an inna hazani hazani da sahirani inna idan ta zo mawda abin da zai zo kamar ta zama rasuli amma alƙur'ani sai ce hazani ya masa rafa ba da wani da ake ta magana a kan shayin da banu ina da ne tana mai da haza a inda ne ta wasu kace a inda ma'anar da amse wasu kace inda ma ba ta aiki har aka kawo misali inda abana wa aba abana kad bala da fi masjid da ya ta kaga inda ba ta aiki a nan ba ko da ta yi aiki da ba haka za ta ce ba eh a inda abana wa aba abana kad bala da fi masjid da ya ta aka ce an kawo wannan wasu kace a'a inda nufin tana zuwa da ma'anar da amne wani mawaƙi da cewa bakarar awasi fisakori ya lumnani wa alumuhunna wa ya kunna shaikun kad alaka kad alaka wa kad ka kunta fa kuntu inna kamar sai nace fa kuntu na sai nace ni wani mutum an ce ya zo da Abdullahi bin Zubair yana tunanin zai masa kyauta bai mar ba da ya juya zai tafi sai ya ce da anallahu na kaci an kaci amalin min dai ka ana iya wata kuwa ta ta kawo wajen ka sai da bai zai ce masa inna warajibaha eh ma'ana wannan na'am warajibaha in ka tashi tsoro ya hada hada wanda ya rawo su ka wani duk inda ne amma shi an ya faɗa shi inna harani da ai ka gwada ka tsoro an in harani ka sai to wannan kana ana yadda alƙur'ani yake magana ke nan kasa wannan babban da kuma ka kalli wani abu ne zai tsara ma cikin lada kamar alƙur'ani kamar yadda yake gaya mana rannan a hadisi da sun zai ke ba da kafin mas'ud din nan manzo Allah ya cewa man qara hafa min kitabillahi fa lahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu illa min harfin wa la min harfin wa la min harfin wa min harf yace a cikin wannan idan muka yi lissafi ka ga mutum zai samu wajen miliyan uku ne ya sauka daya miliyan uku da doriya tunda in mun ɗauki harfin alƙur'ani dubu ɗari uku da dubu ishirin da dubu hudu da harfi goma sha biyar alwadi da ibnu kasir da imam mujahid misali a bisa itilaki a kan wannan in an lissafa sa su aka ce a ninka su sau goma a sau ɗaya kaga za ka samu wajen to wannan wajen malamai suka ce babu bambanci a tsakanin kalmar da za ka ce wa allahu babu bambanci da kalmar da za ka ce wa shaitanu in dai kana karatun alƙur'ani idan kana karatun alƙur'ani idan ka ce الله الله ولي الذين آمنوا wannan a nan wannan wajen da ka faɗa ko Allah la ilaha illa hu a wannan wajen da ka faɗa to Allah zai baka lada akan kowane harafi ɗaya zai baka lada goma goma alif lada goma lamu lada goma lamu lada goma hafu lada goma zai baka lada goma goma kuma haka idan ka karanta ash-shaytanu ash-shaytanu ya'idukum al-faqra ويأمركم بالفحشاء إذا أنت مريضا وجدت إيديك أنا كاتوني وأنا زي باك لادا ألف دا لام دا شين دا دا دا دا ألف دا نون إذا أنا زي باك لادا يوم من دا باك أسر أنا إذا تكرت موسى ميم و سين يا تكرت فرعون أنا زي باك لادا أحد من قوة بكي ɗaya harafi ɗaya daga cikin wannan kalmar ta wannan sura ɗin babu wani tsakanin musa da na fir'auna in a yawan a baka ya gane akan kowane hali in baka alqur'ani wani ne zaka fi sunan fir'auna a baka rana wani ne zaka fi sunan shaitan a baka rana amma in ba alqur'ani ne karantawa ba in ka ji a shaitan ko ka ga sunan shaitan shi ke nan horo kai ka sani in ka basu na fir'auna shi kan ka basu na wani mutum banza kai ka sani amma in kana karatun alqur'ani to Allah zai baka wannan to wannan tilin ladan ba inda as ake samun sa sai a cikin alqur'ani shi sa nake ce mana dukkan matsalar mu baki daya inda za mu gogo a kan alqur'ani duk za mu samu warware ka da maganin ka a ciki kamar yadda nake gaya mana kwanan bayan ina wani wannan misali nake cewa wato ulama utanniya a jami'ar basariya waɗanda mutanen wannan ɗin ilimin ci gaban ɗan adam suka ce duk abin da kake so ka yi wani tsarin da kake so ka cimmawa akwai abubuwa guda hudu waɗanda waɗannan abubuwan sai ka neme su ka kiyaye su ka kuma yi amfani da su sannan ka cimma wannan manufar da kake so ka cimma shi da a cikinsu suka ce na farko tukuna ka samu positive attitude sannan kuma a bayan lagwajen sai ka samu kuma teamwork sai ka samu hard work sannan kuma sai ka samu a spiritual gear wato zama zo akwai wani abubuwan da yake tafi tare da kai sannan akwai knowledge waɗannan abubuwa guda biyar ɗin sai ka haɗa su sannan sai ya zama to ka tafi zuwa neman abin da za ka samu don ka same shi da nasara a ciki. Muddin, muddin ya zama ba ka da dama na ka samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan. Ko kuma ya aka rasa ɗaya daga cikin wani abin to za a samu gibi a cikin wannan abu. To amma malamai sai suka ce da aka zo sai aka samu waɗannan abubuwa guda biyar ɗin nan a cikin aya ɗaya daga cikin alƙur'ani. Shi ne ya Allah ya cewa اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب كتبي أنت كيدك وأخوك الأول بآياتي لآيوني ولا تنيا kada ku yi rauni kada ku gajiya fi zikiri a cikin ambatona wanda ita har an wa abuka da ayati inna wata bi ne in ba a samu bi ya samu wasu da kada suka sa wannan aya in suka ce a kashe ka sai a a wata bi eh samu bi ya samu da kada suka sa wannan aya aya amma wata ne in har an wa kuka bi ayati wa la tanya bi dhikri nan ne aya take a wajen dhikri so haka sai aka ce in har yana nuna akan da yi yunkuri kaga positive attitude kenan wannan kenan an ta wa akuka kai da dan uwanka kaga tibuwa bi ayati abin da wannan yake nufi yana nufin knowledge ka tafi kana sane da abin da kake ciki da ayoyin wala kanya kada kai rauni yana nufin hado fi bikiri a cikin ambatona yana nufin spiritual aim kenan ko obvious aim ya zai yi wani abu kai da wani yana nufin cewa a cikin alƙur'ani ba ki yi duk wani wani matsalar ka za ka same ta a cikin alƙur'ani so kan ka sai ba ka nema ba imamu tirmidhi yana ruwayan hadisi da isnadin sa zuwa da sai da kuma sai da Ali radiyallahu anhu daga wajen wani mutum da yake ce masa al-Harith al-Aqwa al-Harith al-Aqwa yake cewa na zo na da masallaci an tun an tun an tun an turke ana ta gargandani a cikin waɗansu maganganu da ya sauri da ya ce masa abin mumi daga sarko ana ta gaddama a kan abu kaza da abu kaza ya ce haka suka yi kuwa ya ce haka suka yi sai ai kuka na maza masu ba su dama ya ce ala inna ha su kabun bita وظل يسرق الذي أقبلته قلت ما المخرج منها يا رسول الله ليس إلى من كان يسقينا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالعفو من تركه من كفار قصمه الله ومن اتقى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيد به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشرب منه العلماء ولا يقدر على كثرة الرد ولا تنقضي أجانبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به قتل ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara nan da sai da ne da ba sai ce ku ha ne kai ya ahwa ga sanan mun ba ki da tsafa shi da ni ba ibn ne wannan hadisi imam Tirmidhi ya rawaye shi amma ya ce isnadin sa galibi ne saboda arifu awar din nan akwai wadannan da malaman hadisi suke a wajen sa a cikin sa akai saboda haka isnadin yana da matsala saboda arifu awar amma da sai ibn hadisi dole sai a fahimta amma kuma kalli tarihi ilimin da aka samu yace da nan sai masa littafin Allah shi ne mafiya cikin sa akwai labari mutanen da suka gabace ku akwai labarin ku ne yanzu wanda zai zo baya akwai hutu ke tsakanin da yake tsakanin ku abin shi ne rarrabewa ba surutu ba wanda ni ya yi riko da shi wa hakika a matsayar ba wuni ba wanda ya saboda wani girma ko wani da girma kasa mahulla Allah zai karya shi ومن اتبع الهدى في غيره أراده الله وأن يبقى مشكلة ولا أتباع القرآن ما أخذ زي ما تشي زي ما تشي ولا حاجة shi ne iya Allah mai ƙarfi shi ne akwato na balinta ko ko akwato na bani ko ko akwatan shi kansa bani kayan sannan shi ne ta barki ne ɗanɗe shi ne wanda abubuwan suka zuciya ba sa iya kankana shi shi ne wanda hafsa ba sa iya rinta shi shi ne wanda malamai ba sa koshi da shi shi ne wanda abun mamaki sa baya karewa shi ne wanda da aljanu suka ji sai da suka ce mun yi mun ji alqur'ani bai ban mamaki yana shiryarwa shi zuwa da shiriya mun yi imani da shi wanda ni ya faɗa inda ga alqur'ani ne yayi gaskiya wanda ya yi aiki inda da shi alqur'ani ne za a ba shi lada wanda ni ya yi hukunci inda alqur'ani ya yi adalci wanda ya kira zuwa ga alqur'ani hakika za a shirye da shi zuwa ga ubangiji kake akwai wani ce wa madda ilayhi hada maimakon godiya wato an shirye da shi wannan wannan kuma hada shi in ba ya shirye ila siratul mustaqim zuwa ga tabarkin likake a ciki shi ne shekul islam yake cewa lahu ayatun tabba da dahr ba'da ma tanaka siwaha aina zalman wasalwa kitabun karimun min karimin munazzalun alayka kariman min kiramin alamma كتاب مزيد من مزيد ممثل عليك مزيدا عند ذي العرش والمأوى كتاب ذليل من ذليل منزل على على على خير مخلوق به يرفع البرعاء على خير مخلوق به يرفع البرعاء كتاب عزيم من عزيم منزل على أعظم الأوصاف من نفسه التقوى كتاب من الله الجليل جلاله على المصطفى المختار وقع له شرا كتاب به شر من العرش نازل وجه على قلب من يهود لا رفع الاهوال وجه wannan shine wanda yace على المصطفى على قلب من يهود لا رفع الاهوال wannan kuma على خير مخلوق به يرفع البلوى shi ya sace alayka bihi hablan min allahi waqitan fa fihi najatun min dalalin wa min ihwa saboda haka na gore kan shi littafi ne mai girma aka saukar da shi daga wajen mai girma masu girma suka saukar da shi aka saukar da shi akan mai girma littafi ne mai martaba aka saukar da shi daga mai martaba a bisa mafi biji a ciki mafi martaba a cikin manzannin Allah wanda tufafinsa tsoron Allah ne littafi ne mabuwayi wanda ya zo daga mabuwayi ya sauka a wajen mabuwayi a bisa zuciyar wanda ya fi kowa buwaya sallallahu alaihi wasallam da tukamu ne da shi ne igiya na Allah wacce take da kanki cikin sa akwai tsira daga bata da kuma san barin son zuciya da duk wani abu son zuciya akwai tsira da cikin alƙur'ani ba mu ga magana alƙur'ani ba fasar wa maka na sun fara yin tsara duk ila gobe Allah ya da mu ci gaba da gari insha Allah alhamdulillah Allah bi ka da sai wa ka ba ma sha Allah la quwwata illa billah اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ونملي بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليمين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وكلنا باخواننا واصحابنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ ديننا ولا تسلم علينا ولا يرحمنا اللهم لا تزال لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا فقيرا الا اعطيته ولا غريبا الا علمته ولا عاجزا من حوائج الدنيا والاخره يا ذنوب بلنا في اصلاه الا قضيتها يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله